الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم فصل وننفصل كينا في سيرة السلف في تعذيب رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته cikin al'adan magabata cikin yadda suke girmama ruwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda suke girmama abin da aka ce shugaba ya aikata ko kuma sunna ce ta annabi to ya suke rike wannan abu a gurin su
حدثنا الحسين بن محمد الحافظ حدثنا ابو الفضل بن خيرون حدثنا ابو بكر البرقاني وغيره حدثنا ابو الحسن الدار قدني حدثنا علي بن مشر بن مبشر حدثنا عمرو بن سنان القطان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا المسعودي عن مسلم البدين عن عمرو بن ميمون قال Salaftu ila ibn Mas'ud sanatan daga Amru dan Maimun yace na kai na komo zuwa Abdullahi dan Mas'ud sahabin Annabi ne yace na dinga zuwa majalisin sa sai tsawon shekara guda cif kullun na je wajen sa an je debo ilimi a gurin sa
فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
yace amma tsawon shekara ɗayan nan tun da nake zuwa ban taɓa jin ya ce ƙala rasulullahi ba kaji fa saboda girmamawa malam saboda yadda suke jin sa ba kaɗan ba ne a zuciyarsu kowa kuma da irin masharabinsa kowa da irin matsayinsa a cikin lamarin
إلا أنه حدث يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي cewa wata rana muna tare sai naji ya gudana akan harshen sa cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna zaune kawai ana magana sai yace manzon Allah ya ce mhm ثم ألاه كرب حتى رأيت الأرض يتهدر عن جبهته yace malam kawai sai naga sai naga gumi naga yanayin sa ya canja saboda ya ce annabi ya faɗa naga gumi yana ketowa ta goshinsa wannan fa Abdullahi dan Mas'ud kenan sahabin manzon Allah wanda ya samu shaida a gurin shugaba ya hau sama wa kan bishiya sahabbai suka ga kafafuwansa yan mutsi-mutsi yan kanana dama ɗan gajere ne a siffar samaci ake ya kadil jalisu ya hazihi wa huwa ƙa'imu idan kai kana zaune shi kuma yana tsaye to gasa tsaho kuke yi ta yi kai na zaunan ma ka wuce sha tsaho saboda yanayin halitta sahabai suka ce suna ta mamaki sai mamakin mai kuke kafar kafar abdullahi dan mas'ud ce muke ganin ta yan kankanwa manzo Allah ya ce yace wannan kafar ta fi dutsen uhudu matsayi a gun Allah ta fi dutsen uhudu nauyi a gurin ubangiji saboda imanin sama shi wannan shine fa ya samu wannan shaida a gurin annabi eh amma ga wani tabi'i almajirin sai yace shekara guda muka yi cif banji ya ce annabi ya ce salama dan girmamawa ne ta wannan nahiyar shi kuma yanzu irin su sayyidina Abu Huraira shi kuma kullun aikin sa shine kala rasulullahi sayyidina Umar ya shigo masallaci yace ko ka daina cewa kala rasulullahi nan ko mai da kai garinku ka gani saboda kowa da irin abin da ya samu a gurin annabi kowa da irin matsayinsa
ثم قال هكذا إن شاء الله أو فوق ذا أو ما دون ذا أو ما هو قريب من ذا yake sai na jena cewa haka za in sha Allah da yaddar Allah haka annabin ya faɗa abinda na faɗa ɗin nan na ce annabi ya ce kaza to Allah ina roƙonka Allah ka yadda cewa hakan ya faɗa kaifa au fau kaza ko kuma idan na ɗan ma faɗi sama da hakan ko ɗan kaɗan ne abin da na ɗan ɗaga sama da abin da ya faɗa ɗin ko kuma abin da na tauye ɗin ya zama ɗan kaɗan ne koma bayan abin da na faɗa ko kuma Allah ya sa magana da na faɗa kusa da maganar annabin take shi kariyar da fa yake mala
وفي رواية فتربد وجهه a wata ruwayar sai fuskar sa ta kura-kura
وفي رواية A wata- فتغرغرت عيناه وانتفخت أوداجه ya wata ruwayar sai aka ce sai idansa ya ciko da hawaye jijiyoyinsa duk suka tashi Hmm.
وقال إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري abdullahi dan ƙuraimin al'ansari ya faɗa
أحد المدينة alƙalin madina
مر مالك بن أنس على أبي هازم وهو يحدث wata rana imamu maliku ya je majalisin nan na abi hazimin a lokacin shi kuma abu hazim yana zantar da hadisin manzan Allah Hmm.
فجازه imamu maliku da ije sai sai ya wuce Hmm.
وقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه
imamu ya dawo gida ce ya imamu ka je makaranta kuma ka dawo yace a ban ga gurin da zan zauna bane isa mm فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم kuma na tabbatar ni a gona ba zai yi in in saurari hadisin annaba tsaye ba sai na samu gona zauna sannan zan yadda in ji zancen annabi to yanzu ya ake ciki jama'a mutum kana cikin tafiya ya bugu ma waya hadisin nan da kace kaza da Allah ya yake ga imamu maliku kana jin dai abin da yake faɗa ina cewa ba zan yadda in saurari maganar annaba tsaye ba Yadda- in tun da ban samu gobe koma gida zai wannan annabi da matsayi yake mara to mu je
وقال مالك imamu maliku ya ce جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مبتدع wani mutum ya je wajen sa'idu dan musayyibu shi ma ku tabi'i ne shugaban tabi'ai ne ya tarar yana ya kashin gida
فجلس وحدثه sai ya tashi ya zauna sai ya karanta masa hadisin
فقال له الرجل وددت أنك لم تتعنى sai mutumin ya ce ai akaran kalla da ma kai kwanciyar ka a hakan ka ba ka gaya min yadda hadisin yake Mm.
فقال إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مبتدع ya ce yanzu hadisin annabin zan faɗa ina kashin gide waye ni na isa in in faɗi hadisin annabin ina kashin gida sai na tashi na zauna don magana kai baka san magana waye ba magana shugaba ce Mm.
وروي عن محمد بن سيرين an rawaito daga muhammadu dan sirina أنه قد يكون يضحك ya ce mutum ne mai yawan mai yawan murmushi mai yawan sakin fuska فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع amma da an ambaci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a gurinsa sai a ga ya ji tsoron Allah sai a ji yaran kwafa sai zuciyarsa ta yi taushi malam Hmm.
وقال أبو مسعد
isa ce ya ce idan ko ko ko rigima ake yi idan idan rijalu ne ya zama sun samu sabani da wani idan ana tankiya kana so a daina ka ka ambaci annabi sai billahi allazi in dai sun san daraja annabi sai sun yi shiru sai sun daina
وقال أبو مسعد abu mus'abin ya faɗa
كان مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء إجلالا له imamu maliku bai taba fadar hadisin manzon Allah ba sai alula yanzu nan sai a ce kawo ayar da take kai alulan zaka fada hadisi kaji ba yanzu yan zamanin mu haka su ce a wani hadisin ka gani sai an yi alula za a faɗi zancen annabi a wani aya wa kawo aya kaga haka za a ce da shi to da ma tuni ya riga ya bayani ya ce ba kwa ganin abin da nake gani ne shi sa kuke min inkarin abin da kuka gani to ita kuma habba in ta zo da ta'azimin annabi in ya zo to su ma'abota daga daga nan ne su alƙawun suka ce to shi ma'abocin wannan sai kai masa uzuri sai ka in kuma abin ya tafi daidai yadda ake bukatarsa daidai maka nemi albarkar yanzu ba an faɗa ba kamilu zati ne ice da da sayyidina abdullahi bin zubair daujinin nan ka zubar da shi wanda aka kafa ƙaho a jikin shugaba aka zuƙo jini aka yi masa ƙaho kaga ɗauka iya tafi ya je zubarwa zai yi to ya ga alamar idan ya yi haka zai zubar sai ga kaman ƙasa za ta buɗe bakinta ta shanye saboda ai kaga na na isha ta faɗa sai ta ya rasulallah in muka shiga makewayi sai mu ga alamar gaba ɗaya ba ba alamar ma ka shiga ban ɗakin nan ba alamar kayi bawali ba alamar kayi wani abu sai ce aisha ba ki san cewa ƙasa tana haɗiye abin da ya fito daga jikina ba to irin wannan ne da shi abdullahi ɗan masa'ud ya tafi zai zai zai zubar da wannan jinin malam kawai sai ga ƙasa za ta buɗe bakin ta shanye wannan wannan wannan jinin saboda haka a ɗage ta a ɗage da dumar ita wannan da dumar in ya zo sai a maza saboda haka abdullahi dan mas'ud yace yace yace billahi allazi ba za ki sha jinin nan ba shine yasa harshen sa akan farantin nan sai da ilashi jinin nan min awwalihi ila akhiri ki shanye shi tsaf to an kai sarkin karatu ne ka gaya masa karatu ko za ka kawo masa hujja ka ce baka san an ce hurrimat alaikumul maitatu waddan wala hamul ginzir ba aya ta ce ka a sha jini ba to ko zaka gaya masa wannan ayan ne ya shanya abinsa ya idawo gurin manzan Allah ina ka zuba jinin nan yace shanye shi na yi ba inda zan zuba shi ne sai a ciki na ce wailun linnasi minka wa wailun laka minan nasi ce to fa ka dauki aiki a jikinka zuwin zubair ka dauki aiki a jikinka ka shirya wa mutane su ma su shirya ma dan lamarinka sai ya gagiza a duniya to kaji fa mala to su haka shi lamarin shugaba to yanzu kaga dai ai yana sanar da wannan aya kuma aya ta ce kar a sha jini kuma shi da'iratul mahabbati ta gayyace shi tace shanye jinin nan saboda haka da ishanye jini yazo gurin shari'u sarkin shari'a mai kullawa da kwancewa kaga da sai ga masa yace kai baka san hana shan jini ba ai sai lambobin girma kuma ga me yasa muhabba ce san annabi ne san shugaba ne to saboda haka yanzu ka ce da imami me yasa an zai karanta hadisi sai ya lura to shi a gurinsa haƙƙinsa ne hakan nan in tun da irayu a madina har ki koma ga Allah bai taɓa sa takalmi a madina ba a nan garin zan sa takalmi wannan zati yana nan a ciki kuma in sa takalmi in dinga yawo a ciki to shi ma yanzu ka tambaye shi ka ce ka kawo hujja ba za ka tambaye shi ba yana da marikar da baka da ita yana da tsairin da baka da shi doki sai da aka bashi garken dokuna da aka bashi garken dokuna sai ya aika wa imam shafi ke gasan laisu dan sa'adu ya aika wa ya ce gashi nan to imamu ba za ka ɗauko ɗaya bai ce ta takalmi ma ban sa ba balle in taka madina da kofatan doki ai doki mai amfanin sa guna billahi lazi ba zan hau doki a madina ba takalmi ma ba zan sa ba saboda wajen shugaba ne malam to haka yake in kai ma idan ka bi shi akan wannan za ka samu daraja za ka samu albarka wata ran da za mu tafi madina shehi a gidan wani mai an tsaya za a sha mai yace to jama'a ina son muku nasiha kun ga inda za mu dosa ko to kowa ya cire takalminsa ya saka cikin jakarsa ya rufe haka akai har muka gama sati biyun nan ba wanda ya sa takalmi to kuma dan in nuna al'amura yadda suke to sai muka je wata shekara kuma a lokacin ni ba a ma je da ni ba to aka ce sai akwai lokacin hunturin zafi zafi matsananci shehi ya ce to yanzu kaga akwai uzuri ga wanda duk yake so ya sa takalminsa an fita ya saka takalminsa ba wani abu to duk ta'azimi ne ga annabi amma in ka doso inda masallacin nan yake aka cire takalmi ko ka cire takalminka saboda girmama annabi ga ɗan adam ɗan adam ɗan adam shi mashhadin nan gurin daban fa yake da duniya gaba ɗaya ko an yi taro da ya kai yawan wannan to ka mutanen a ina suke din nahiyar duniya fa lungu da saƙo na duniya akwai wakilansu a gurin nan kowanne zuwa yake don su zo su samu albarka yanzu sun rasa inda za su wannan abin da ake sawa a ce ba za ka shiga kaza ba sai lo to inda babu wannan tasiriyin ya za yi ma kenan a gurin ba zai shigo ba isa an dubi ta wani bangaren sai a ga buwayar annabin ce ta kai ga haka a ce yanzu duk wannan kangiyar da suke za a cire ta billahi sai an kashe wani wajen shiga sai an kashe wani a yanzu ma ya aka cika layi daga nan sai kai man dawari na kowa ya kawo takardarsa an izini yanzu zan shiga raula malam haka yake hada ne da shi malam a ce yanzu duk abubuɗe gurin duk sallafa yanzu masallacin nan daga bangonsa na gaba zuwa yamma sai ya cika duk sallah kuma mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar yake ci wannan mazhabar tasu ma da ake cewa kai sallah gaban liman an rushe ta yanzu yanzu a gaban liman din an fi mutum dubu ɗari yanzu haka ne wannan darajar manzo Allah ce malam zamani yana yana goge sunayen waɗansu ina ƙara tabbatar da sunan annabi shi ya fi ƙarfin wannan zamani ya goge ko su ɗara ɗaya a cikin darajarsu mai salatu wassalam to mu je maliku ya hakaito wannan daga jafaru dan muhammadin وقال مصعب بن عبد الله مصعب بن عبد الله yace كان مالك بن انس اذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا مالك dan anas ya kasance idan zai faɗi hadisin annabi sai a ga yayi alula wata hayya sai a ga ya shirya wala bisa siyabahu sai isa kaya masu kyau thumma yuhaddisu sannan sai kuma ya fara hadisin annabi yanzu wanda zai haka mala ina kake ganin zai zo zancen annabi kuma ya shiga labarin waɗansu ai iya abin da aka zo yi ɗin nan nan za a tsaya
Kala Mus'abun mus'abu ya ce fasu'ila an zalika an aka tambayi imamu maliku kan haka فقال إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ba ku san zancen manzon Allah ba ne ai dole sai an yi haka Mm.
قال مدرب mudarrifu yace كان إذا أتى الناس مالكا خرجت إليهم الجارية idan mutane suka zo gurin imamu maliku farko sai a aiko ku yanga gare su تقول لهم يقول لكم الشيخ sai ta دون الحديث أبو المسائل
sai ta ce da su gurin shehu kuka zo gurin imami kuka zo eh eh turidun alhadisa hadisin annabi za a biya muku awal masaila ko fatawoyi kuka zo da su fatawa kuka zo ai muku ko hadisi za a biya muku
فإن قالوا المسائل خرج إليهم idan suka ce a'a fatawoyi ne da mu tambayoyi ne muka zo da su gurin imami ya amsa mana sai ya fito ya zo ya same su
وإن قالوا الحديث idan suka ce a'a hadisin annabi muka zo za mu ja igaya mana ya fassara mana ya yi mana bayani akan magana shugaba Mm.
دخل مغتسله واغتسل وتطيب To sai- ولبس ثيابا جددا sai ya ce da su sai ya ce su zauna su jira sai a kai ruwa in aka kai masa ruwa banɗaki sai yi wanka in ya fito sai isa sababbin kaya ba za a sa tsofaffi ba ba a sa tsofaffi sai ya sa sababbin kayan samala sai kuma ya ce a kawo turare sai a kawo turare mai tsada sai ya saka idan aka kawo turaren ya saka sai sai kuma sai kuma labisa sajahu sai ya dauko wannan alkabba sai ya sata Hmm.
ولبس تاجه وتأمم Sa- ووضع على رأسه رداءه sannan kuma sai ya sai ya rawani sai kuma ya dauko wani mayafin mai kyau sai ya kuma lullubawa a kansa Hmm.
وتلقى له منصة sai kuma a dauko karaga irin wanda sarki yake zama ana fadinci sai a sa masa ita in ya zo ya zauna a kai ko kuma sai ku jera a ƙasa saboda zancen annabi zai gaya muku Mm.
فيخرج فيجلس عليها sai ya fito sai ya zauna akan wannan karagar وعليه الخشوع ya tsiro yaran kofa
ولا يزال يبخر بالعود حتى يخرج من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma zai ce ai ta kunna turare har sai an gama karatun hadisi mm.
قال غيره wanin sa yace ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ita wannan karagar in dai kaga imami akan ta to hadisi yake fada duk girman mas'ala ilimi ba zai zauna akan ta ba sai tana gefe sai ya zauna ku yi ta bayanin ku amma idan kaga an sa ta to sunan kamilu zata za a fada
قال ابن أبي أويس ibn abi uwaisin ya faɗa فقيل لمالك في ذلك aka ce imami wannan tsari naka ya ne marƙasa ne haka Mm.
فقال sai ya ce أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce ba abin da nake so abin da nake nufi shine in girmama zancen annabi
ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا kuma sannan ba zan faɗi hadisin annabin ba sai akan tsarki ina cikin nutsuwa Mm.
قال ya ce وكان يكره أن يحدث في الطريق sannan makaruhi ne a gurinsa a yi maganar hadisi a hanya
أو وهو قائم أو مستعجل ko kuma ina tsaye in faɗi hadisin annabi ko kuma ina cikin waɗansu ayyuka da gaggawa kuma kurin ya a ce ya faɗi hadisin annabi yace ba a gaggawan za a faɗi zancen annabi sai an ana nutse ba saurin da ake yi Mm.
وقال sai ya ce أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه ya وسلم ce ai abin da nake nufi ne so nake in na faɗi zancen na shugaba a fahimta Mm.
قال دلال بن مرة jalaru dan murrata ya ce كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير وضوء ba ma imamu maliku ba dukkanin wannan salafu magabata suna kyamar su faɗi hadisin annabi ba alula Mm.
وناوه عن قتادة misalin irin wannan daga kataratu وكان الأعمش إذا حدث هو على غير وضوء تيمما shi kuwa a amashi idan ya zo zai hadisin annabi sai ya ga ya nemi ruwan ma ya rasa ya ce to ku tsaya in yi taimama tukunna Mm.
الله أكبر. قال عبد الله بن المبارك abdullahi dan mubarak ya ce كنت عند مالك وهو يحدثنا taron ina gurin imamu maliku yana karanta mana hadisin annabi فلدغت وأقرب ست عشرة مرة sai kunama ta dinga gasa masa cizo da ta dinga saransa sai da ta sare shi sau goma sha shida Mm.
هو يتغير لونه أم- ويصفر amma kawai launinsa muka ga ina canjawa dafin ita kunamar ina ratsa jikinsa Mm.
ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم amma dai ba a ga alamar ya yanke maganar hadisin annabi ba ko sau ɗaya Mm.
فلما فرغ من المجلس وتفرق عنه الناس yayin da i gama karatu mutane kowa ita fi قلت له يا أبا عبد الله ya abu abdullahi ya imami me ya faru لقد رأيت منك اليوم عجبا ya ce wani mamaki na dinga gani a- a a gare ka
قال نعم ya ce kwarai
إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce ai ba ba dama in yi magana ko kuma in ɗaga kafata ko in ce ga zafin kunama saboda zancen annabi nake faɗa ƙarfin maganar annabi ta fi tsaron kunamar a gurina da ka ji fa malam
قال ابن مهدي dan mahadi ya ce مشيت يوما مع مالك إلى الأكيك wata rana na tafi tare da imamu maliku zuwa aqiq
فسألته عن حديث to muna tafi sai na tambayi imamu na ce da shi hadisin annabi kaza ina tambaya a kansa فانتهرني sai ya daka mun tsawa وقال لي sai ya ce da ni كنت في عيني أجل من أن تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ya نمشي ce a idona kai na da mutuncin da ina ganin ka ai ka fi ƙarfin ka tambaya hadisin annabi muna tafiya ina ganin ka da hankali ana tafa kurin ka faɗi hadisin annabi sai an zauna tukunna to وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي ج- عن حديث Jariru dan Abdulhamid al-Qadi ya ya am- ya tambaye shi kan wani hadisi.
وهو قائم Yana tsaye فأمر بحبسه sai imamu ya ce aje a kulle shi.
نعم.
Hmm.
فقيل له إنه قاض Aka ce ya imam ka ce a ku- babban mutum ne fa alƙali ne guda fa. Ka ce aje a kulle shi? Hmm.
قال Yace القاضي أحق من أجب yace nagode Allah ma gwanda ma da yasa alƙalin ne. Ya alƙalin ai shi ya cancanta mar haka dama. Kana hukunci ka ka zo ka tambaya hadisin annabi akan wannan hanyar? Hmm.
وذكر أن هشام بن الغازي سأل مالكا عن حديث وهو واقف an tambayi shi wannan Hisham ibn al-Gazi ya tambayi Imam Malik wani hadisi yana tsaye
فضربه عشرين سودا Imam ya ce da almajiransa ku kama shi ina tsaye ka tambaye ni hadisin Annabi a dauko bulala akai masa bulala 20 ثم أشفق عليه to Imam ana dukan sa sai ya tausaya masa
فحدثه عشرين حديثا yace to kaga dalilin da yasa na sa ai ma bulala 20 din nan ba kai ladabi akan hadisin manzon Allah ba isa na sa aka yi ma bulala 20 amma na ji tausayinka yanzu saboda bulala 20 din da na yi sa aka yi ma to zauna in biya ma hadisan annabi guda 20 sai zauna Mm.
فقال هشام sai shi hishamu ya ce وجرد لو زادني زيادا ويزيدني حديثا da yake shi ma rijalu ne yace ina ma imami ka sa a kuma a kuma zane na ayyamin bulala hamsin kuma ka ƙaran hadisi guda hamsin kaji fa to da wani ne ai hanyar ma ba zai ƙara bi ba saboda nafsu ta yi ƙarfi shi ko sai ya ce so nake ma imamin ya sa a kuma mun bulala ya ƙara mun wasu hadisan adadin bulalar da aka yi
قال عبد الله بن صالح عبد الله dan Salihu shi kuma yace كان مالك والليث da Imamu Maliku da Laisu لا Sun kasance.
يكتبان الحديث إلا وهما ظاهران da Laisu dan Sa'adu da Imamu Maliku ba sa rubuta hadisi sai sun yi alula
وكان قتادة يستحب أن لا يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على shi وجوده ma Qataratu yace yana so kada a karanta hadisin Annabi sai an yi alula
ولا يحدث إلا على طهارة kuma bai taba zantar da hadisin Annabi ba sai alula shi ma
وكان الأعمش إذا أراد أن يحدث هو على غير وجود تيمما shi kuma a amashu shi ma ya kasance idan yana so zai faɗa hadisin Annabi sai sai yayi taimama kamar yadda aka faɗa Hmm.
فصل wannan fasali kenan
ومن توحيده صلى الله عليه وسلم وبره
yana daga jin nauyin manzon Allah da yin nagarta biyayya ta gaske ga annabi
بر آله وذريته shine bin ƴaƴan ɗakin annabi kakare na su wa zurriyatihi da zuri'an manzon Allah Hmm.
وأمهات المؤمنين أزواجه da ma- da matansa iyayen mumunai
كما حض عليه صلى الله عليه وسلم kamar yadda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ya ya faɗakar akan wannan وسلكه السلف الصالح رضي الله عنه duk magabata na kwarai su ma suka bi wannan hanya. Mm.
قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
kaji fa, to ta ɓangaren su ‘ya'yan ɗakin annabi kenan. Inna ma yuridun lahu. Annabi Ibrahim fa cewa iya wa junubuni wa bani ya anna abudul asnaf. Allah, ina roƙonka da ni da zuri'ata, ka raba mu da bautar gumaka. ka sa kar mu bauta gunki ka sa iyalai na su zamanto masu tsarki ka sa iyalai na su zamanto masu bauta shi kaji khalilullahi roƙa yake yi ko amma annabin mu fa shugaban talikai Allah ne ya ce inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait kadai kadai dai kaji wannan malaman soro zaka ji suna faɗar wannan A- eh waɗansu ‘yan Hausa ba su san wannan. In an ce inna ma ma'ana iyakan magana ba gaba ba fi ne hasaru kenan ko ƙasaru a iyakance wani abu. Allah ya ce ba abin da nake nufi. Iya abin da nake nufi a masarauta ta da iko na shi ne in raba iyalan gidanka da dauɗa. kada su yi dauɗa. Isa a ɗayyibi na ɗahiri na ake kira su. Tsarkaka. Malam, su ne fa waɗannan ‘ya'yan ɗakin annabi. Duk wanda ya musu jafa'i sai ya shiga wuta. Inda shugaba ya faɗa su zirwarsu shi ne Imam Ali. Manzo Allah ya ce, An ta kasimun nari. Duk masoyinka sai ya shiga aljanna. Duk maƙiyinka sai ya shiga wuta. kuma manzo Allah yake da shi ba mai kin ka sai munafiki in dai kaga mutum baya son ka to munafiki ne kwarai Mm. to kaji fa Allah ya ba mu son su sannan kuma da zuri'a gidan annabi zuri'a gidan da waɗanda suka rayu a gidan gida ne wanda shine alam din duniya gaba daya an raini mutane ba iyaka yan sai na hindu dan abi halaka kaga gidan shi ma anan aka rene shi Hmm? irin su sayyidina abdullahi dan mas'ud shi ma a gidan aka rene shi irin su alhassan albasari da mutane da yawa irin su su sayyidina zaidu dan harisata yan gidan ne su usamatu yan gidan ne duka a gidan suka nan gidan shine ya taimaki alam gaba daya haka za ka gani ba irin alherin da ba a samu ba da maza da mata sai za ka tarar jawari na madina kaf sun zo sun tara gidan wannan yana shiga wannan yana fita ba mamaki kuma layi kuma zuwa suke gidan nan nan ne matattara komai ajiya har yau ma haka ne na yau ma ɗin aika ya fi na jiyan ko yau zuwan da ake can malam kayan lissafi masu zuwa ba su lissafi ba na'am
قال الله تعالى وقال تعالى ubangiji madaukakin sarki kuma ya ce wa azwajuhu ummatun matan annabi iyayen mumune matan manzon Allah saboda sun jingina da annabi Allah ya ce duk yadda kake a matsayinka na mumini to matan annabi iyayenka ne matan annabi ummahatul mu'minina shine yake ta an karar da mutane cewa ka duba tsarin da Allah ya yace annabiyu aulabil mu'minina yanzu da tunda zai ce wa azwajuhu ummahatuhum to kaga sai ya ce annabiyu abul mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum to sai Allah yace a haƙin annabi a yadda ake magana da shi ba haka za a ce ba ka ce shi baban mumune ne kuma matansa iyayen mumune? Allah ya ce annabin nan ba haka za a gaya mu ba. Shi yanzu yadda za a ce annabiyu auladul muminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yake nan magana ta kare. Shi manzon Allah shi uba akwai iya layinsa. akwai iya iyakokinsa sai Allah ya ce shi wannan ba shi da wata iyaka shi yanzu sunansa aula bil mu'minina min anfusihim a matsayinsa da a ce shi uba ne da a ce shi ne aula bil mu'minina min anfusihim to bambancin da yake tsakanin uba da aulawiyya da take tsakaninsa da mumunai cewa aula bil mu'minina min anfusihim kamar misali daga nan ne a ji al'arshi bambancin ba zai bambantu ba ma bambancin aula bil mu'minina da uba ba bambanci bambancin ba zai lissafu ba to shi Allah ne faɗa haka shi manzon Allah aula shine mafi cancanta bil mu'minina da mu'minai min anfusihim fiye da kawunansu idan yana nan to shine shine akwai ka dauka kai babu kai maslaha babu taka sai tasa ba abin da kake so yanzu sai abin da yake so shi fa shine haka fa uba ya kai wannan mukamin ai bai kai wannan mukamin ba za ma ka iya bashi rance ma shi mahaifinka shi ku shugabanmu a cikin aulabil mumini na min anfusihim ga ruwa nan yanzu kishirwa ta kama ka saura minti uku in baka sha ruwa ba za ka mutu saura minti uku to sai ga kamilu zati ya zo to shi kenan ga ruwan nan in baka sha ba in ba manzan Allah ne zo ba ka ki sha ka mutu wuta za ka tafi saboda ka kashe kanka to in manzon Allah ya zo in ka sha ruwan nan dan wuta ne kai sai dai ka dau sai dai ka dau ruwan ka bashi ka yadda ka mutu dan shi ya rayu shine shine aulabil mu'minina min anfusihim mm wani makhluki ne kai ga wannan babu Allah ne ya faɗa haka aulabil mu'minina min anfusihim komai in ka zo gabansa sai dai ka saurara ka zama kalmar yi ta bai ne dai gasilihi e matacce a gaban mai wanke shi sai abin da yake so shi za a yi haka ne idan ya ce ina son ina son kaji fa malam saboda Allah ya nuna ya kirawo dihiyatul kalbi yace ka je ka gaya wa azzatu zan aure ta yar uwar dihiyatul kalbi ce dihiyatu ya tashi yana gaggawa ita fi ya samu yar uwan nan ta sai ce ki murna shugaban talikai ya ce in gaya miki zai aure ki yana son ki ta ce ya faɗi sunana a gabanka ya ce yana so na zai aure ni ce na rantse miki da Allah yanzu ya gaya mun zo in gaya miki tun da ta kwanta ba da tashi ba mutuwa ta yi gaba gaba lafiya ne mala a kowa ya kiyaye hankansa kanka je kana hango abin da ba haka Allah yake so ka hanga ba ka je ya nuna ma ya ce ashe da baya da baya kake tafiya baka san ina ake tafiya ba Allah ƙara mana imani da
أخبرنا الشيخ أبو محمد بن أحمد العدد من كتابه وكتبت من أصله حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرقاني حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبي بكر الخفاتي قالت حدثني أبي حدثنا حاتم وابن أقيل حدثنا يحيى وابن إسماعيل حدثنا يحيى هو الهماني حدثنا وكيء عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان an zai dubu ne arkama radiyallahu anhu kan da kazir dan arkama Allah kare da gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace
an shidukumullaha ahla baiti sau uku ya faɗa salasa salatan shugaba yace ku mutane an ne muku magiya ku kiyaye alfarma ta cikin ‘ya'yan ɗakina, an shudu kumullaha, an nemi kuma giya, ku kiyaye ‘ya'yan ɗakina, zuri'ata, jikokina, ahalu baiti, ku kiyaye su, kar ku yi musu wasa, kar ku yi musu wasa, ku girmama su, akwai mazaya da yawa a tattare da su mala, amma mutanenmu na yanzu raini suke musu raini ake musu a wulakanta su a raina su mun ce ma'alan misalin sai a ga wani mabaraci ne kurum kana da abin da za ka bashi ka bashi ba haka abin yake ba wallahi su ne sarakunan duniya kaf su ne lamarin Allah wani wani wani sharifi daga cikin manya-manyan akabiru shurafa da muke da su a nan kano to akwai wata rana ya shiga yakan je kasuwa haka to idan zai wuce ya tafi kantinsa yakan bi wani layi haka duk su ta gaggaisawa da mutane ana neman albarkarsu to shi ne akwai waɗansu su kuma irin waɗanda ba sa ganin girman jikokin annabi to shi kenan sai sai yana zaune shi wannan sai ya ji suna cewa wancan mutumin yau sai mun gigita mu tunaninsu wai sharifin za su gigita wa hankali su dinga ƙarya suna cewa wai su kaza kaza ne to shi ne to dama 'yan tagwaye ne su biyu sun sun zama da tijai amma ko uwarsu ba ta gane su saboda kamar da take tsakaninsu to kuma su ne masu wannan laifin to shi ne sharifin ya taho wannan bawan Allah yake sharu don Allah yana neman wata alfarma da Allah ka shiga layin nan ka kewaya ta wani go ka wuce ya za ka hana hanya me yasa aka ce kan bi yace da Allah ka gaya min me ya faru yace suwa ne ni naji suna cewa kaza kaza yace a in dan ta wannan ne rabu da wannan sai sai taho wasu ya shigo layin ya zuka taso alan wasalan alan wasalan Allah muna neman wata magana muke so yace menene an ce kai sharifi ne yace haka ne ni jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu abinda muke so in dai da gaske ne ka nuna Hassan a cikin mu ka nuna Usaini uwarsu fa ba ta gane su saboda kamar da take jikinsu sai ya ce yanzu iyakar wannan abin ma kuka tsaya a kansa sai nake ma za ku faɗi abin da ya fi haka in nuna hassan nuna usaini shi kuke so yace to ai ba zai yi a haka ba sai an yi yadda za a gane sosai ya kira wannan da yace kai ya buta layin yace maza je ka yan goro ka siyo farin goro da ja guda ɗaya fari ɗaya ja ɗaya ka kawo mu ya kawo yace to kaga idan na nuna Hassan ya dau fari kaga ba zai haɗe da Usainin ba ko yadda in na nuna ce ko nayi ƙarya zan sa Hassan ya zo ya dau ɗaya Usaini ma ya dau ɗaya shikenan aka kawo goro ya saka nan an taru ya nuna Hassan ya ce kai Hassan zo ka ɗau ɗaya yana ganin haka shi Usainin ya zo ya faɗa gaban sharifin nan ke dan Allah kai mana afuwa dan Allah kai mana afuwa yace ai an gama kai dauki naka kai ma Usaini ya dauka sai ya ce to kai Hassan ka koma gida yanzu kana da baki ki wani baki kuma yace wallahi kana da baki dole sai ka koma gida yana komawa gida yana mutuwa yake ba a yi mana wasa kun ji to haka ko baka ga haka ba idan Allah ya kulle ruhin mutum a ya shiga uku duk abin da ya shafi annabi ba a wasa da shi ba a wasa da shi ƙwarai su wannan wannan karama agun su wani mamaki ne abin da yake jikinsu na sirrin annabi ba ya fi wannan karamin ba. A shi ne mun ta haka ramu. Dukkan ahalullahi masoya annabi, ba wai wani abu ne ko wani su yi wani abin mamaki duk ba wannan ba ne wallahi. In sabon mutum da annabi shi ne ƙarshen karama. In masoya ne, in sabonsu da annabi shi ne ƙarshen karamarsu. Gwargwadon yadda ka kusanci annabi gwargwadon matsayin kagun Allah. haka yake wata rana muka ce da zaidu suwaye ne ‘ya'yan ɗakin annabi sai ya ce Ala aliyin wa ala ja'afarin wa ala akilin wa ala al'abbashi ya ce ‘ya'yan ɗakin annabi su ne alu aliyin da alu ja'afarin da alu akilin da alu abbas to yanzu kaga sayyidina Ja'far Dayyar sayyidina Aqilu dan Abi Dalibi sayyidina Al-Abbas dan Abdul Muttalibi wa'annan duk zuri'an manzon Allah dangin manzon Allah kuma duk shurafa'u ne amma ƴan rakiya ne gwal din sune ƴan bargo ƴan ahlul abai su biyar ne wa bi ahlul abai anta aliyun hasanu wal husainu wal zaharau wayannan la haula wala quwwata illa billah waɗannan babu kamar su ubangiji bai taba halitta makhluki kamar wayannan ba yardin nan amma alu aqil da alu ja'far da alu abbas suna rufe bayan wayannan ne zuri'a gidan annabi ne shurafa'u ne masu girma ne amma gwal ɗinsu domin ai kaga sai da ummu salama ita ta fassara wannan lokacin da ya kirawo sai da Allah ya gaya masa ya ce so nake in tsarkake ka da ahalin gidanka sai aka kirawo nana sai da fadima aka kirawo sai da na hasan ya kira sai na husaini aka kira imamu ali sai ya yana kan bargo a ɗakin Ummu Salama sai izare bargon ninki na farko sai ya dora su akai sayyidina Ali yana jikin bayan manzon Allah ga sayyidina Hassan a gabansa ga Husaini a damansa ga Nana a cikin kafarsa sai ya lulluba musu sai ya fito da hannunsa ta waje to ubangiji ka ce zaka tsarkake ni da 'ya'yan ɗaki na to Allahumma haula'i ahlul baiti ga mu nan mun fito wannan mu ne ahlul baiti ga mu ga sayyidina Hassan ga sayyidina Husaini ga sayyida Fatima ga sayyidina Ali Allahumma ha'ula'i ahal baiti wayannan su ne Allahu akbar Allah ka ba mu san su Allah ka sa mu kaunace su to su kuma Ali Ja'far da Ali Akilin kaga ita sai da Ummu Salama kaga ta kama bargo za ta shiga sai dakatar da ita yake saurara ya ce nima a cikin ayan ɗaki ya ce ƙwarai kina kan wani alkhairi amma kin ga wa'in nan ki kyale su kyale su yadda kika gan su ƙwarai Allah ba mu albarkar su idan mutum an gaya maka ya danganci gidan annabi ba ruwanka ka yadda ka sallama masa ka yadda ka ce wai ba sharifi ba ne tun dan an zo an ce kai kanka faɗi na sabaka kakanninka guda goma ba za ka iya ba wallah ba za ka iya ba to ita kuma na saba ce har sai ta sadu da annabi to dan an ce wani sharifi ne ba ruwanka wannan zuri'a sun fi kowa albarka a duniya kowa so yake dangance su waɗansu har su koma ga Allah ba a san ma danganin su ga manzan Allah ba sosai balle mu ci sa shehu tijjani bayan kasancewarsa jinin annabi ya tambayi manzon Allah ya ce ya rasulullah ana dangana ni fa zuwa cewa ni fa jinin ka ne to amma ban gazgata mutane ba ina jira in ji ansa daga bakinka shugaban talika ya ce an tawaladi haƙƙa ce kai ɗana ne ƙwarai to shehu tijjani ya ce duk mutumin da ya taɓa zagina in dai bai tuba ba har in mutu ba zai shiga aljanna ba kuma ba zai cika da imani ba wannan lamana ce kuma 'ya'yan ɗakin annabi haka suke ƙwarai to shi ne waɗannan alu aƙilin alu ja'afarin alu abbas suna raka alu aliyin ne. Alhamdulillah lokaci ya yi, mun gode maka, Allah ƙara mana san manzan Allah, Allah ƙara mana imani, ƙara mana imani, ƙara sauta mu da albarka annabi, Allah ka sa mu ci arzikin manzan Allah, sallama duka yadda muka haɗa nan, duk damuwanmu Allah kai mana maganin albarka waɗannan shurafa'u. barka waɗannan jikoki na annabi barka waɗannan tatattun bayi barkar matan annabi barkar sahabban annabi Allah ka taimake mu duka yadda muka hada wannan guri Allah tara mu a gaban manzon Allah kowa da bukatarsa ta zahiri da ta batini Allah ya biya masa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka rufa mana asiri Allah ka taimaka mana Allah ka yi mana jangora bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bakin mu da suka zo suka dinga sharrafa mu a wannan guri Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi shi sarkin samari zai koma Lagos muna roƙon Allah ya sauke shi lafiya Allah kuma ya biya musu dukan bukatunsa barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah taimaka mana Allah ya mana jangora Allah ya mana fatahi Maulana Shehu Ali Razumi Allah ya saka masa alkhairi Allah ya saka masa alkhairi halifa maulanmu Allah ya saka masa da alkhairi Allah kara masa lafiya da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa wannan karatu ya amfane mu Allah ya sa ya amfane mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwanmu duk da suke taimakawa wannan harka ta mu da sha'anin makarantar nan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi dan ahalin mu na wannan makaranta na waje waɗanda sai an gama muke tare da su a cikin karatun nan so kuma a tuttura musu zamanin da muka zo mai albarka kuma ta wannan nahiya fiye da mutum dubu ɗari suna nan yanzu suna jira a tura musu kuma su ma su yadda muka zauna a nan su ma suna tare da mu to su ma dukkan bukatunsu Allah biya musu Allah biya musu nahiyoyi daban-daban daban-daban na je madinatul munawwara na fito nan farfajiyar masallacin annabi fiye da mutum ɗari suka zo suka ce mu ma duk yan makaranta a shafai kaga ikon Allah kenan suka ce duk muna cikin tafiya sai ina tafiya wata baiwa Allah ta kai ta komo ta da Allah da Allah mai karatun a shafan nan ne ce ni ne sai ta fashe da kuka fashe da kuka to duk soyayya ce soyayyar manzo Allah ce Allah ya kara mana kara mana son shugaba kara mana imani da shi dukkan damuwa Allah ka dauke mana ita Allah ka samu fuskance ka Allah ka sa mana tawajjuhi kikkawa zuwa ga Allah Allah ka sa lamarin nan namu kar mu fuskanci komai kar komai shiga zuciyarmu sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta Fatiha hadiya ga shugaba